نستعمله ونشهد من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدي واستنى بسنته إلى مدين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wa musulmi a ci gaba da karatun da muke a wannan littafi mai albarka fathul majid da sharhi kitab tauhid yau muna shidda ga watan rabi'u thani hijira manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama na da 1445 wanda ya daidai da 21 ga watan goma miladiya na da 2023 wancan sati da suka gabata mun kare babi na babun mina shirki an yastaghitha bi ghairillah aw yad'u ghairahu wannan shine karshen babin da muka karanta a satuttuka da suka fice za mu tashi akan babi na goma sha hudu kamar yadda malam ya ce babu ƙaulillahi ta'ala ay shirikuna ma la yakhluqu shay'a وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون قال المؤلف رحمه الله تعالى الشارح يقول الشارح قال المصنف رحمه الله تعالى wanda ya wallaha littafin nan wanda rahma Allah ta ƙara tabbata a gare shi ce babu ƙaulillahi ta'ala babi wanda ya zo ke bayanin faɗa Allah maɗaukaki a yushrikuna ma la yakhluqu shay'an wa hum yukhlaqun yanzu za su hada bauta Allah da wanda bai halicci komi ba alhali su aka halitta wala yastati'una lahum nasra kuma ba za su iya agazawa wanda suke bautawa ba da wani abu ba za su iya tsamar da su ba a cikin wani bala'i ko azaba wala anfusuhum anfusuhum yansuru kuma haka nan ba za su iya agazawa kawunan su ba a bisa tare wata musiba ko azaba da Allah zai kama su da ita qala qawluhu ayushrikuna ay fil ibada yanzu za su hada bauta Allah da wani Allah a cikin bauta qala al mufassiruna fi hadhihi al aya malaman tafsiri suka fadi a cikin wannan aya هذا توبيخ وتعنيف للمشركين wannan ƙwarawa ce da matsawa da tsanantawa ga mushrikai fi ibadatihim ma Allah ta'ala ma la yakhluqu shay'an wa huwa makhluq ga cikin bautar da suke yi tare da Allah madaukaki suna hada bautar shi da wanda la yakhluqu shay'an bai ya halitta komai bai halicci komi ba, wa huwa makhlukun kuma shi abin halitta ne, wal makhluku la ya kunu sharikan lil khaliqi fil ibadatin lati khalaqahum laha. Shi kuma wanda aka halitta bai ya zamantowa abeban abokin tarayya ga wanda ya halitta a cikin bautar da dalilin ta aka halicce su. Wa bayyana annahum la yastati'una lahum nasra kuma Allah madaukake bayanin cewa ba za su iya agaza musu ba da komai ba wala anfusuhum yansurun bal kawunan su ma ba za su iya agazawa ba fa kaifa yushrikuna bi to ta yaya ne za su hada bauta Allah da wanda man la yastati'u nasra abidihi wanda ba zai iya taimakawa ba wanda ba zai iya agazawa wanda yake bauta wanda suke bauta mishi wala nasara nafsihi kuma ba zai iya rinjayar da kanshi karan kanshi ba a ƙarƙashin wannan aya malam ya yi ta'aliki bayan ya kawo aya ayoyi na suratul araf yake cewa wa fi quratul uyun wa hadha mimma ihtajja bihi ta'ala 'ala al-mushrikeen wannan aya na daga cikin jerin gwanan ayoyin da Allah madaukaki ya kafa hujja da su akan mushrikai lamma waqa'a minhum min ittikhadhi ash-shufa'i wash-shuraka'i fil ibadati na cewa abin da ya auku gare su na sirriki abeban ceto da mushrikai da wanda suka hada bauta Allah da wani Allah a cikin bautar shi li'annahum makhluquna domin dukkan su abeban halitta ne fala yasluhu an yakunu shuraka'a liman huwa khalaqahu liman huwa khalhum khalquhu wa abidu bayyayuwa ba zai dace ba su kasance abeban tarayya ga wanda cewa liman hum khalquhu ga wa'anda su ma kansu halittar su ce halitta Allah ce wa abiduhu kuma bayan shi ne wa akhbara annahum ma'a zalika Allah ya bada labari da cewa duk tare da haka la yastati'una lahum nasra ba za su iya agaza musu ba su rinjayar da su ai liman sa'alahumun nusra ga wanda ya nema su agaza musu wala anfusahum yansurun kuma kawunan su ma ba za su iya agazawa ba fa idza kana al-mad'u la yaqdiru ala an yansura nafsa idan wanda ake bautawa ba zai iya rinjayar da kanshi ba ya agazawa kanshi ya taimakawa kanshi ya rinjayar da kanshi fali Allah yansura ghairahu min babi aula min babil aula to game da a ce ba zai iya agazawa wani ba ba zai iya taimakawa wani ba wannan ya yi kasancewa babi ne wanda ya yi shi ya yi kusa a ce ya agazawa kanshi to ina ga wani shi in ya kasa agazawa kanshi ina ga zai iya agazawa wani fa batala ta'alluqul mushriki bi ghairi llahi bi hadhain ad-dalilain al-azimain malan yace sai ratayuwan mushriki sai ya lalace ga wani Allah ratuwan wani mushriki ga wani Allah ya lalace da wannan ayoyi dalilai guda biyu masu girma wahum wahuwa kaunuhum abidan liman khalaqahum li'ibadati domin sun kasance bayi ga wanda ya halicce su dalilin bautar shi wal abdu la yakunu ma'budan shi kuma bawa ba yanda zai iya kasancewa abin bauta dalili na biyu ad-dalilu thani أنه لا يقدر لهم على نفع أنفسهم لا قدرة لهم على نفع أنفسهم باسو da iko a bisa sa amfanar da kawunansu fa kaifa yurja minhum an yanfa'u ghayrahum ta yaya ne za a yi kwadayi daga gare su cewa za su amfanar da wani su fatadabbar hadhihi al-ayata wa amsalaha fil qur'an al-azim mala yace kai tsokaci da wannan aya da makamantanta a cikin al-qur'ani mai girma قال وهذا برهان ظاهر على بطلان ما كانوا يعبدونه من دون الله ya kuma ce ci wannan dalili ne karara a bisa lalacewa abinda suka kasance suna bautawa kuma bayan Allah madaukaki wa hadha wasfu kulli makhluqin kuma wannan kama ce ta dukkan abin halitta hatta al mala'ikati wal anbiya'i was salihin hatta mala'iku ba su tsira ba da annabawa da nagartattun bayi duka wannan ba su cancanci ba a bauta musu haƙƙi ne na Allah madaukaki wa ashraful khalqi muhammadun sallallahu alaihi wasallam mafi girma da ɗaukaka halitta shine muhammad manzo Allah wanda tsirayen Allah da amince su ƙara tabbata a gare shi kad kana yantasiru rabbahu yastansiru rabbahu alal mushriki ya kasance iya neman agajin Ubangijin shi, iya neman cin nasara daga Ubangijin shi akan mushrikai. Wa ya ƙulu, manzala sallallahu Alaihi wasallama ya kasance iya cewa, Allahumma anta adadi wa nasiri, ya Allah maɗaukaki kai ne ƙarhina, da kai nake ƙarfafa, kuma kai ne mai bani cin nasara da agazawa. Bika a hulu, Allah da kai ne da ikonka ne nake canzawa daga wani hali zuwa wani hali. wa bika asulu Allah maɗaukaki da kai ne nike zabura nake kai farmaki nike yaƙan maƙiyanka wa bika uqatilu Allah maɗaukaki da ikonka ne nike yaƙi na wannan hadisi sai zaman to manzo Allah sallallahu alaihi wasallama iya cin iya neman cin nasara daga Allah ba da kokarin shi ba ba da dabarar shi ba ba da ƙarhin shi ba ya mika dukkan al'amari ya zuwa ga Allah maɗaukaki to idan ya zamanto yayyan halitta mafi ɗaukaka na halitta Allah iya neman cin nasara daga Allah daga wajen Allah madaukaki ina ga kuma bayan shi qala wa hadhihi al-ayatu ka qawlihi ta'ala waccan aya kamar fada Allah madaukaki da yace wattakhadhu min dunihi alihatan la yakhluquna shay'an wa hum yukhlaqun wa la yamlikuna li anfusihim darran wala naf'a wala yamlikuna mautan wala hayatan wala nushura kwatamcin wannan aya shine fada Allah madaukaki da yace ka mushrikai sun riki koma bayan Allah madaukaki wasu alloli daban la yakhluquna shay'an basu halicci komi ba kuma basu halitta komi wahum yukhlaqun alhali sune ake halitta wala yamlikuna li anfusihim darran basu mallakawa kansu ba wani sababi na cuta wanda za su iya kare kansu daga wata cuta ko bala'i wala nafa'an bisa da ba wani sababi wanda za su iya jawo wa kawunansu wani amfani wala yamliku na mautan ba su mallaki mutuwa ba wala hayatan ba su mallaki ba rayuwa wala nusura balle in an mutu a tada ba sa iya tada kowa bayan mutuwa wa qauluhu da fada Allah madaukaki da yace qul la amliku li nafsi naf'an wala darra kace musu manzo sallallahu alaihi wasallam ni hubun mallaki ba sababi na amfanar da kaina koko ba amfani na ni bin mallaki ba amfani ba wala darran kuma bin lirki ba sababin da zan iya kare ku daga wata cuta illa ma sha Allah sai da abin da Allah madaukaki ya so ya hukunta walau kuntu a'lamul ghaiba da dai a ce na san al'amarin da yake gaibi ne abin da zai kasance gaba lastakthartu min alkhairi to da na riki sababin da in aikata abin da zai kasance mun alkhairi ne wama masani ya so kuma hallauda na riƙe sababin da zan kare kaina daga wani mugun abu in ana illa nadhi mazu sallallahu alaihi wasallam ya ce ku saurara ni bin kasance ba wani wanda yake da ikon wani abu mai jawo alkhairi mai kawo mai kare sharri sai kawai ni na kasance nadhirun mai galgadi ne daga Allah madaukaki ga mai galgadi ne ga wanda suka yi imani galgadi ga wanda ya sabawa Allah madaukaki da azaba wa bashirin kuma mai albishir ne da aljanna ko da rahma Allah ga wanda ya bautawa Allah shi yasa da karshe ce liqaumun yu'minun ga mutanen da suka yi imani da amanzanci na kuma da allantaka Allah wa qawluhu da fada Allah madaukaki da yace qul inni la amliku lakum darran wala nafa'a kace musu manzo sallallahu alaihi wasallam wala rashada ka ce musu manzo sallallahu alaihi wasallama ni wa ban mallaki ba ban mallaka muku wani cuta ba ba zan iya kare ku daga wata cuta ba wala rashada ko kuma wata shiriwa qul inni lan yujirani min Allah ahadun walan ajida min dunihi multahada kuma fa ka ce musu ba wanda ya isa ya kare ni daga azaba Allah madaukakin Allah ya so ya kama ni da ita ba ahadun kowane ne walan ajida min dunihi multahada kuma ban samu wata malaba kuma bayan Allah maɗaukaki wadda za ta kare na hallo daga azaba Allah, illa balagan min Allah wa risalati, na kasance mai isas da saƙo ne daga Allah maɗaukaki, na isas da abin da Allah maɗaukaki ya umarce ni in isas da shi, wa risalatihi da risalar shi ta ce shari'a shi ko kuma addinin shi. Fa kafa bi hadhihi al-ayati burhanan ala butlani da'wati ghairillah malam yace wannan ayoyi sun isa kafa hujja dalili abusa lalacewa ko bata kirarin mai kirarin kuma bayan Allah wanda yake bautawa kuma bayan Allah madaukaki ka'inan mankana kowane ne shi fa in kana nabiyyan aw salihan faqad sharrafahu Allah ta'ala bi ikhlas al-ibadati idan ya kasance wani annabi ne ko nagartattan bawa ne, to tabbat Allah maɗaukaki ya ɗaukaka shi, ya girmama shi da ikhlasi da yake mai da bauta Allah maɗaukaki, warrida bihi kuma da yarda da ya yarda da cewa rabban shine ubangiji wa ma'budan shine abun bauta fa kaifa yajuzu an yaj'al yaj'ala al'abida ma'budan ta yaya ne kuma yake halitta ya sanya al'abida mai bauta ya sanya shi ya maida shi abun bauta ma a taujihil khitabi ilai duk da cewa Allah madaukaki ya fuskantar da wannan magana ya zuwa gare shi sallallahu alaihi wasallama bin nahyi an hadha shirk da gama hanin shi game da wannan shirka duk da cewa wannan ayoyi sun zo da siga ta khitabi ne ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama amma munuhatta wannan munuhar wannan zance al'ummar shi kama kala ta'ala kama yadda Allah madaukaki ke cewa wala tad'u ma Allahi ilahan akhar la ilaha illa hu kullu shay'in halikun illa wajha lahu mulku lahu al-hukmu wa ilayhi turja'un wala tad'u ma Allahi ilahan akhar kadda ka bautawa wani Allah tare da Allah nan kira ana nihin kira na bauta la ilaha illahu lalle babu abin bauta da gaskiya da cancanta sai Allah madaukaki sai shi kullu shay'in halikun illa wajha dukkan halitta halakakka ce matatta ce sai kawai fuska Allah madaukaki lahul hukmu hukumci na Allah ne wa ilaihi turja'un kuma zuwa gare shi ne ake maida wa qala haka Allah madaukaki yake cewa inil hukmu illa lillah lalle hukumci gaba ɗayan shi ya kasance daga Allah ne na Allah ne ala Allah ta'buduhu illa Allah nam amara nam amara Allah ta'buduhu illa Allah Allah ya yayi umarni kadda a saki a bauta illa iya sai kawai sai shi kadai faqad amara ibadahu min al-anbiya'i was-salihin wa ghayrihim wa ghayrihim bi ikhlas al-ibadati lahu wahda Allah madaukaki ya umarci annabawa da nagartattun bayi da waninsu da a tsantsantar da bauta ga Allah maɗaukaki shi kaɗai wani hahun an ya'budu ma'ahu ghairahu kuma Allah ya hane su game da su bautawa wani Allah tare da Allah wa hadha huwa dinul ladhi ba'atha bihi rusula kuma wannan shine addinin da Allah maɗaukaki ya aiko annabawan shi manzannin shi da shi wa anzala bihi kutuba ya sabkar da littattafan shi da shi wa radiyahu li ibadihi kuma ya yarda da wannan addini shine gabayin shi wa huwa al-islam shine addinin musulunci kama rawal bukhari an abi huraira an abi huraira radiyallahu anhu kama yanda imam al-bukhari ya rawaito daga abu huraira wanda yarda Allah ta kara tabbata a gare shi fi su'ali jibril jibril alayhi salam game da tambayar da Jibril alaihissalam nan kana ya cewa Jibril ko ka ce Jibra'il kala ya ce ya Rasulallah ya ce ya manza Allah sallallahu alaihi wasallam mal islam menene musulunci kala al-islamu an ta'budu Allah wala tushrika bihi shay'a musulunci shine ka bautawa Allah shi kadai kuma kada ka hada bautar shi da wani Allah da wani abu ko menene nan yazo da nahayi sannan kuma Allah ta abu an ta'budu Allah wala tushrik yazo da korewa kuma da nakira sai zamanto shay'an gaba ɗaya ya kumshi dukkan wani abu kuma bayan Allah wa tuqimus sala ka tsaida tuqimus sala ka tsaida sallah wa tu'tiyaz zakata ka bada zakka al mafruda wadda ta zamanto an farlanta ta wa tasuma ramadan ka azumci wata ramadan ina ga muna ya tsayawa akan wannan gaba abinda muka wade daidai Allah madaukake ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah madaukake gafarta mana subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk anta adudi Allah madaukake kai ne karhina asalin adud damtsi to amma ana nihin kai ne karhina da kai na karhowa Allah madaukake wa nasri kuma kai ne abin banin nasara da kai nake samun cin nasara bika a hulu da kai ne nake canzawa daga wani hali zuwa wani hali wa bika asulu kuma da kai ne nake falmaki in zabura in kai falmaki wallahu ta'ala alam